يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شدق وتر رمضان إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو تياد دريه دا أربعين دبقوي daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba dai haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawa hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karanta tarjamar alkur'ani ko ma'anonin alkur'ani a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna nan a cikin suratu ali imran sannan mun karanta duribat alaihi mudilla fadin Allah madaukakin sarki lan yadurrukum illa adha ko duribat alaihi mudillatu aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas ayata 112 kuma mun tsaya a daidai aya ta 117 mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama thali rih yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan aya ta 118 fadin Allah madaukakin sarki
ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نعم إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ممتاز Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani لا تتخذوا بطانة من دونكم kada ku riki abokanan shawara daga wasunku ba ku ba la ya'lunakum khabalan Allah ya ce ba sa sassauta muku mugunta waddu ma anittum sun yi burin dukkan abin da zai kuntata muku adbadatul baghdha'u min afwahihim haqiqa gaba da kiyayya ta bayyana daga bakunansu wama tukhfi suduruhum akbar abinda zukatansu suke koyewa na kiyayyar ku shi yafi girma qad bayyana lakumul ayat Allah yace haqiqa mun bayyana muku ayoyi in kuntum ta'qiluna in kun kasance masu hankalta ha antum ula'i ku dinnan ga kunan tuhibbunahum Allah yace kuna kaunar su wala yuhibbunakum su kuma ba sa kaunar ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna kuma masu imani da littattafai gabaki daya wa idza laqukum qalu amanna idan suka haɗu da ku sai su ce mun yi imani wa idza khalau idan ku suka keɓance addu alaikumul anamil min alghayr sai su dinga cizon yan yatsu akan ku saboda alghayr tsananin ainihin wato bakin ciki qul mutu bighayrikum Allah ya ce ka ce da su ku mutu da bakin cikinku inna allaha alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da yake cikin kiraza in tamsaskum hasanatun idan kyakkyawan abu ya same ku tasuhum yana bata musu rai wa in tusibukum sayyi'atun idan kun mummunan abu ne ya same ku ya farahu biha zaka ga suna yin farin ciki da murna game da wannan abu da ya same ku wa in tasbiru Allah ya ce idan kuka yi hakuri wa tattaqu kuka yi takawa la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin su ba zai cutar da ku da komai ba inna Allaha bima ya'maluna muhitun lalle hakika Allah a kewaye yake da sanin abin da suke aikatawa. Waɗannan ayoyi, Allah maɗaukakin sarki yana ƙara fito mana da sufofin kafirai makiya addinin musulunci makiya musulmi, kafin mu ainihin wato fassara waɗannan ayoyi ko mu faɗi abin da suka ƙunsa za mu waiwaye adon tafiya kamar yadda muka saba wajen duba ayoyinmu na jiya domin mu ga darussan da suke ɗauke da su waɗanda za su taimaka wajen ƙara fahimtar waɗannan ayoyi tun daga faɗin Allah ta'ala duribat alaihi mudilla aina masu ƙifo illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله مدوكين سركي كما آية من بيد ونسيتي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أولا ننزب آيوي ayoyin suna nuna mana adalci irin na Allah madaukakin sarki a inda hatta su kansu ahlul kitabi Allah ta'ala bai musu zubi iri guda ba bai dora su a ma'auni iri ɗaya ba domin halayensu sun bambanta akwai na gargare a cikinsu duk da cewa na banzan su suka fi yawa a cikinsu kaga Allah madaukakin sarki sai nuna akwai waɗancan waɗanda aikinsu ne kafircewa ayoyin Allah aikinsu ne yin ta'addanci wa annabawan Allah kai har da ma karkashe annabawa bi sun yi to kaga ba za ka hada su da waɗanda suke su ba haka suke ba kamar musamman waɗanda suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi irin su abdullahi bin salam irin su asad ibn ubaid ibn irin su sa'alaba ibn shu'ba waɗannan dukkaninsu suna daga cikin jerin ahlul kitab amma halinsu ya bambanta da waɗanda suka gabace su a bayani halayensu ba irin na waɗancan ba ne halayensu na ƙwarai ne amma saboda adalci irin na Allah maɗaukakin sarki duk da ahalul kitabi ɗin ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki cewa min ahalul kitabi man in ta'amalhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amalhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kaga wannan shi ma adalci ne irin na musulunci ko da ba kwa shiri da mutum ko da akwai rashin jituwa tsakaninku da mutum ko da an samu ainihin wato gap tsakaninka da wani ba ku fahimtar juna to wannan bai hana in magana ta kama a kansa kai masa adalci wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa karki da tsana da ‘yan tsama da ke tsakaninku da wasu mutane su sa ku ƙi musu adalci, duk da ba ku shiri da su, duk da ba ku ga maciji da su, amma in gaskiya ta fito daga ɓangarensu a ba su gaskiyarsu. Wannan shi ne tsarin Alƙur'ani, wannan shi ne tsarin addinin Musulunci, haka sunnar annabi sallallahu Alaihi wa sallama take. Shi yasa wata rana Yahudawan Khaibar suka ce, da aka yi musu wani cikin sahabbai na jin Abdullahi bin Rawaha in ban manta ba da ya musu wani adalci suka ce bi hadha qamatis samawati wal ard yace da wannan adalcin sama da ƙasa ta tsaya to kaga anan ma sai Allah madaukakin sarki ya bambanta tsakanin ahlul kitabi masu mugun nufi ga annabawan Allah masu ƙaryata manzannin Allah masu kafircewa Allah madaukakin sarki daban da waɗanda suke su kuma masu yin imani ne da Allah masu tsayuwar dare ne masu karatun alkur'ani ne masu imani da Allah da ranar lahira ne masu umarni da kyakkyawa masu hana munkari ne to wannan ko shakka babu su ne wanda Allah cewa ma yaf'alu min khairin falyukfaru duk alherin da suka yi ba za a hana su ladan ba Allah zai ba su cikakken ladan su wallahu alimun bil muttaqin domin Allah madaukakin sarki shine masani game da al muttaqin masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa da haka anan mun fahimci adalci irin na Allah madaukakin sarki inda ga su ahlul kitabi ne amma akwai nagari akwai wayanda ba nagari ba kuma Allah ya bambanta sannan wannan yana nuna wajibcin adalci tsakanin mutane ko da akwai rashin fahimta ko sabani tsakani duk yadda kuke da sabani da mutum in adalci magana ta gaskiya ta kama kai adalci akan mutum kada ka yarda rashin shirin ka da shi yayi tasiri wajen zalunta sa a magana wajen zalunta sa a hukunci wannan yana daga cikin tsari mai kyau wanda addinin musulunci ke karantar da 'ya'yansa. abu na uku mun fahimci mahimmancin yawan karatun alkur'ani musamman da daddare yawan karatun alkur'ani ya tiluna ayatin lahi ana allaili wa hum yasjudun cikin sufofin wayannan nagarin sai Allah ta'ala ya sufanta su da wata sufa mai kyau shine yawan karatun alkur'ani kaga ashe duk wanda ka ganshi yana yawan karatun alkur'ani alama ce ta mutumin kirki daga karatun alkur'ani yawan karanta shi da tadabburin ma'anoninsa wannan yana daga cikin abin da yake kusanta bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan malamai suka ce wannan yana nuna nafulfulin dare sun fi falala fiye da nafulfulin rana saboda da daddare mutum ya fi samun natsuwa da tattaruwar hankali guri guda fiye da rana sannan an fi samun ikhlasi an fi sa ran samun ikhlasi a sallolin dare fiye da yadda da yake taba ko ke dakushe ko rage ladan sallolin da ake da rana shi yasa Allah ta'ala ce ya tuluna ayatin ana al-layl kan ana al-layl cikin dare ke da aka lokacin kowa yayi bacci kana ganawa tsakaninka da Allah madaukakin sarki kana karanta alqur'ani zaka fi jin dandanan ayoyin alqur'ani a lokacin saboda hankalinka bai rabu baka magana zaka tafi unguwa ko zaka tafi office ko zaka tafi kasuwa ko zaka tafi wajen neman abinci ko zaka wani abokinka zai zo wajenka cikin dare ne kowa ya kama makwancinsa a daidai wannan lokaci ka ce za ka tashi kai sallah za ka ji nutsuwar daban take kuma a wannan lokacin daga kai sai halittinka da haka ba za a samu riya ta shigo ba ballantana ta yi tasiri wajen lalata aikin da kai cikin dare daga ciki akwai mahimmancin bayan ka kawwana kanka to ka yi ƙoƙarin kawwana waɗansunka wannan yana daga cikin abin da yake mai kyau idan ka yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki to yi ƙoƙari kuma ka zama dalilin zaman wasu mutanen kirki ba a so kirkin ya takaitu iyakai duk wanda ya mu'amala da kai zai faɗi kirkinka duk wanda ya kusance ka zai amfana da nagartarka amma fa baka taɓa ƙoƙarin nagartar nan taka ta yi ta'addi ta tsallaka zuwa ga waninka ba to wannan gaskiyar magana ya nuna nagartar taka ba kamila ba ce kamilalliyar nagarta ita ce wanda kullum ƙoƙari kake yi nagartattu su ƙara yawa irinka kullum ƙoƙari kake yi nagartattu su ƙara ainihin wato yawaita kamar irinka ire-irenka to wannan kaga ko shakka babu wanda ya kudurci irin wannan yafi ga wanda ya keɓance kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin gurɓacewar zamani shin da mutumin da yake shiga cikin mutane yayi gogayya da su yayi ƙoƙarin yin umarni da kyakkyawa da hana munkari da wanda ya kame kansa ya shiga cikin masallaci ba ruwansa da kowa saboda zamani ya riga ya zama abin da ya zama a cikin su wanne ya fi falala aka ce wanda yake shiga cikin mutane a zage shi a cutar da shi a yi ɓatanci a kansa saboda kawai yana ƙoƙarin sai ya kawo gyara cikin mutane a yi postin ɗinsa a yi ci mutuncinsa a social media amma di ya jure wannan ya fi falala kuma ya fi samun gwaggwaɓan lada fiye da wanda ya ja baki ya gumtun da dai shi ya zama mutumin kirki alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ya fahimci wannan ayar a irin wannan ma'anar ya shiga masallaci daga karatun alqur'ani sai na fulfulin sa ba ruwan sa da kowa lalle wanda ya shiga ake damawa da shi ake gwagwarmaya yana kokarin ceto mutane daga halaka ko shakka babu wannan shine wanda ya bi tafarki irin na annabawa Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin su daga cikin abin da zamu samu na fa'ida shine wato an gabatar da karatun alqur'ani akan imani in ka duba an ce yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun sannan sai aka ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga sai aka fara gabatar da sufar su ta karatu kafin a gabatar da sufar su ta imani wannan suka ce akwai fa'ida anan domin imanin ma ba zai zama imani ba ba za ka san menene yake inganta imani ko ya ɓata imani ba sai kana karatu da shi shi yasa kaga anan sai aka fara gabatar da karatu domin da karatu ne zaka samu imani da karatu ne zaka samu abincin da imani yake bukata da haka in ka ne sanci alqur'ani to koda kai imani akwai yuwar sari da gara su dinga zaizayar imanin mutum ila wata rana ya rasa shi amma kusantar karatu buɗe alqur'ani kana karantawa musamman da tadabburin ma'anonin ayoyinsa wannan shine farko sannan kuma sai imani shi kuma ya biyo baya sannan wannan ayoyi suna nuna ƙarfin ƙudurar Allah maɗaukakin sarki inda kafirai ba su da wanda ya isa ya hana su ko ba su da wanda ya isa ya hana azabar Allah ta kama su ko ta faɗa kansu walau tarin dukiyar da suke da ita ko tarin yaya wannan yana nuna ƙarfin ƙudurar Allah maɗaukakin sarki domin ka kalli duniyar nan wa'annan su ne abin da suka fi wa mutum amfani dukiya da 'ya'ya idan dukiya ba ta yi amfani ba to 'ya'yanka za su yi maka amfani domin duk lokacin da aka ce ga wasu sun zo za su far maka to ƙila dukiya za ta iya yin amfani 'ya'ya za su iya yin amfani to amma a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ce kafirai ba za su samu ainihin wato wani wanda ya isa ya hana azabar Allah maɗaukakin sarki ta dira a kansu ba, tarin dukiyarsu ba zai amfanar ba, haka yawan ‘ya'yansu ba zai amfanar da su ba. Daga cikin darussan da za mu ɗauka yawan dukiya da ‘ya'ya kada ya ruɗe ku, domin an samu waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke hana mutum karɓar gaskiya. daga cikin abin da in mutum bai hattara ba suke iya sa ya dinga jin kansa ya dinga girman kai wa gaskiya to shi ne akwai tarin dukiya domin yana ganin kowa sallama masa yake kowa risina masa yake kowa in ya faɗa kawai gaskata shi ake da haka kuɗi yana rudarsa to ba kasafai ake samu mutumin da yake da irin wannan kuma ya fi ƙarfin zuciyarsa wajen karɓar gaskiya ba domin ji cewa ashe dukiya haka ‘ya'ya domin duk wanda ya zo zai ci zarafin mutum ko zai ci mutuncinsa shi ne amfani ‘ya'ya ƙilan ‘ya'yansa suna nan ba za su bari ba waɗannan suna daga cikin abin da ƙilin mutum yake ganin ba isa da shi ba ba isa a faɗa masa ba to da haka kada waɗannan ni'imomi guda biyu su ruɗe mu ga barin karɓar gaskiya sannan mun fahimci cewa kamar yadda na yi ishara zuwa ga wannan magana kai ɗin nan bawan Allah da kake kallo property ɗin Allah ne kai ɗin nan property ɗin Allah ne da haka ranka da Allah ya sanya maka amana ce aka baya halatta ka jefa ta cikin halaka shi yasa Allah madaukakin sarki kaga ayar da muka karanta a jiya yake cewa kamathali rihin fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat sai Allah ya ce wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun kar mutum ya zalunci kansa ko ya cutar da kansa dama muna da ayar wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ba za ka sha abin da zai cutar da lafiyarka ba ba za ka jefa kanka cikin halaka ba ai magana ka ce ina ruwanku in na ji ciwo ko na yi kaza ai kai na nayi wa a'a kai din property dan Allah ne baka san hadisi ya fata baka sha kansa Allah ta'ala ce na haramta masa shiga aljanna ba wannan ya kamata shi ma mu fahimce shi a cikin waɗannan ayoyin abu na kusan ƙarshe shine Allah maɗaukakin sarki ya keɓanci dukiya da ‘ya'ya domin su ne a nan duniya suka fi amfani fiye da komai domin dukiya mutum zai iya fansa kansa da ita domin koki da nafasin nan suka kama mutum da ya magana ce ta dukiya in suka sa kuɗi aka daidaita da su a kai sai ga inda tsawon kwana sai ga mutum an sako shi to haka kuma ‘ya'ya sukan hana a cutar da mahaifinsu da haka shi sa za ga waɗannan suna daga cikin ado da kwalliyar duniya kamar yadda Allah ya gaya mana a wurare daban-daban cikin alkur'ani to Allah ta'ala ya keɓance su saboda su suka fi wa mutum amfani to shi sa Allah ta'ala ce su ɗin da kake ganin su suka fi ma amfani har suka shagaltar da kai suka ɗauke ka suka raba ka da Allah a ranar tashin alƙiyama dukkaninsu babu wanda zai maka amfani ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amun, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu bi tsanatan min dunikum kada ku riƙe abokanan shawara daga wasu ba ku ba, kar ya zamto abokan shawara ka waɗanda kake rufe ƙofa da so ba muminai ba ne uwanka. Kada ka yarda ka amince wa waɗanda ba musulmi ba, wajen ba su amanarka da kuma ba su sirrinka a ce securitinka ba musulmi ba ne a ce kaza kaza ɗinka ba musulmi a ce sakatarenka ba musulmi ba ne wanda yake hada-hada da shige da ficenka ya san komai naka ba musulmi ba ne Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu a kan haka Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi tsanatan kada fa ku riƙi abokanan sirri abokanan shawara min dunikum wai a cikin wasu ba ku ba Allah ya ja hankalin mu'minai kada mu zama haka shi yasa Allah ta'ala ya fara kira zuwa ga mu'minai domin Allah ta'ala ya riga ya bawa mu'minai wayewa ba a san kida humanci da rashin fahimta da balidanci ba ga wanda ya sufantu da imani da aka shi sa Allah madaukakin sarki ke sake an karar da mu'minai yace ya ayyuhal ladina saddaqullaha wattaba'u rasula ya ku waɗanda suka gaskata Allah suka bi manzon Allah la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin ahir ku riki kafirai a matsayin majibunta al'amarin ku kyale mu'minai ahir ku riki kafirai su zamanto sune masoyanku ku ajiye mu'minai a gefe tuduli'unahum ala asrarikum wanda za ku dinga sanar da su sirrukan a ce wai ba musulmi mu'mini mai sallah dan uwanka bane ya san sirrin ka ciki da waje a wani arne ne saboda office ɗin ku daya saboda gurin aikin ku daya saboda tare kuke mu'amalar kasuwanci shi ya san ka ciki da bai fiye da ƴan uwanka mu'minai fa haula'i Allah ta'ala ce domin waɗannan kafiran da kake kallo la ya'lunakum khabala ba sa sassauta muku mugunta ba sa daga kafa wajen cutar da ku ba sa yi kai ne kake ganin baka da matsala da su amma su suna da matsala da kai kai ne in an yi magana ka ce an tsananta an zafafa tunda ana zaune da su ƙasa ɗaya ana zaune da su lafiya ana kaza ana kaza yanda kai ka ɗauka su ba haka suke suka ɗauka ba yanda ka fahimta su ba haka suka fahimta ba game da kai irin gadar zaren da suke suke shirya maka dan ka fada Allah ne kaɗai ya sani irin keta da mugunta da daƙilewa da suke ma dan kakka yi gaba Allah ne kaɗai ya sani wanda ya halicce ka ya halicce su ne yake gaya ma halinsu kai a antum a alamu amilla ka fi sanin Allah su Allah ya ce kai hatara da su ka ce a baka da matsala da su Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ahir ya zamanto abokanan shawara majibintanka su masoyanka su zama ba daga cikin muminai ba fa haula ila yafturuna an ibsadi halikum waɗannan ba sa yin ƙasa a gwiwa waɗannan kafiran wajen ƙoƙarin lalata al'amarinku da halayenku duk abin da ya dangance ku suna ƙoƙarin su lalata shi wa hum yafrahuna bima yusibukum min dararin wa makaruhin kuma ko da yaushe cikin farin ciki da murna suke game da abin da ya same ku na cuta ko wani abin ki duk sanda wani bala'i ko ibtila'i ya fada muku murna suke jin daɗi suke ko da a baki sun jajanta a zuciyarsu sun ji daɗi in ji Allah maɗaukakin sarki domin Allah ta'ala ce la ya nuna kuma khabala ba sa sassauta muku mugunta sannan Allah ta'ala ce waddu ma anittum kullun burinsu abinda zai kuntata muku duk abinda wanda ba musulmi bai san in yayi shi zai kuntata wa musulmi to shi sai yayi wannan abu ko ka gane ko kuma ka tsaya kana ta ainihin wato zama cikin kidahumanci duk abin da ya san in yin shi zai cizguna maka zai kuntata maka zai bata maka a matsayinka na mumini to wannan yana daga cikin abin da ya tasa a gaba sai yayi Allah ne ya gaya ma waddo sun yi burin ma'alittum duk abin da zai kuntata muku a tattalin arziki ne sun samu dama za su dakile ku a siyasa ne in sun samu dama za su danne ku a ma'aikatu in suka sami iko za su yi banga-banga su bankara ku wannan kuka sun a kasuwannin ku in sun shigo za su yi muku da ba kwa tsammani su zamto sun kame tattalin arzikinku sun kame ma'aikatunku sun kame ainihin wato mukamai sun kame shugabancin in suka samu dama za su yi haka tsaya ka zuba ido kuma ka ga iko ikon Allah Allah ne ya ce tashi yana ankarar da kai waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim Allah ya ce gaba ta riga ta bayyana kan bakunan su ba ka jin kowa social media irin comment din su indai kai ma abocin bin social media ne to za ka dinga jin irin kuma ka jin irin comment din da suke yi game da addini game da musulmi ba ka ji yadda Allah ke matsa bakunansu suna faɗar irin gaba da ƙiyayyar da suke wa musulmi da musulunci wannan abu ne da ya bayyana kan harasansu sun faffaɗa a jaridu a kabubun a ko'ina duk sun yi amfani da wannan Allah ya mammatsu bakunansu sun faɗa adbaratul baghdha'u min afwahihim Allah ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbar وقد ظهرت شدة البغض من في كلامهم tsananin kin da suke muku ya bayyana a cikin maganganunsu wama tukhfi suduruhum min al'adawati lakum akbar wa a'zam wayo Allah in ka san irin abin da suka koye na masifar adawa da kiyayyar da suke muku a cikin zuciyarku a cikin zuciyarsu Allah ya ce wannan shi yafi girma ma'ana duk abin da kaji suna fitowa suna ta ihun nan akan sa ko wannan kaɗan ne ɗan ɓunci ne ne a kan irin ƙin da yake damfara a cikin zuciyarsu game da musulmi da musulci in ji Allah maɗaukacin sarki ad bayyana lakumul ayat ay kad bayyana lakumul barahina wal hujaja Allah ce mu dai mun riga mun bayyana muku dalilai da hujjoji litatta'izu dan ku azantu ku dau izina wa tahdharu ku hatara in kuntum ta'qiluna 'anillahi mawa'izahu wa amrahu wa nahyahu in har kun zamanto cikin masu hankaltar wa'azi daga Allah masu hankaltar umarni daga Allah masu hankaltar hani daga Allah Allah madaukakin sarki sai ce haƙiƙi ne da yake nuna kuskura fi mahabbatihim cikin kaunar da kuke musu babban kuskuren da kuka yi kenan Allah madaukakin sarki yake cewa wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna banda waccan kiyayyar wani lokaci kuma sukan rikida ga kafirci ga munafirci sukan suffantu da suffan munafirci idan suka ga ko kun fi su yawa ko suka ga suna suna da rauni a inda kuke inda suke ko kuma suna da wata bukata ko ta siyasa a wajenku to za su iya nuna suna tare da ku za su iya sa kaya irin naku za su dinga ƙoƙarin shigowa cikinku haka Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana cewa wa idza laqukum idan suka haɗu da ku qalu amanna za su ce mun yi imani wa hum la yu'minuna bi kitabikum su kuma alhalin ba su yin imani da littafinku fa kaifa tuhibbunahum ta yaya za ku so su wa idza laqukum qalu nifaqan bisa munafurci suka hadu da ku za su ce amanna wa saddaqana mu ma fa mun sallama mun gaskata gaskiya ne addinin nan naku yana da kyau eh kuma kuma musulmi mutane ne mutanen kirki kuna da kuna da kirki kuna da kaza duk za su yi wannan su nuna suna tare da ku wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin amma da sun keɓance isu isu bada alaihimul gammu wal huzur to anan ne takaici da bakin ciki yake ƙara bayyanar musu fa abdu atrafa asra'ihim min al-ghayb Allah ta'ala ce abdu alaikumul anamil min al-ghayb za su dinga cizon yan yatsu akan ku saboda bakin ciki da suke da ku in suka fusa cizon ɗan yatsa kai ka san duk wanda ya bayan ka tafi ya cizi ɗan yatsa kai ka san ƙeta da mugunta ce a cikin zuciyarsa game da kai dama ce ƙila bai samu lima ya rauna min ulfatil musulmi na kullum takaicinsu da bakin cikinsu irin haɗin kai da ke tsakanin musulmi wajen tima'i kalimatihim da kuma haɗuwar kalmomin musulmi sun ga musulmi kullum da murya ɗaya suke magana shi sa rarrabuwar kan nan daɗi ke musu na daga cikin abin da suke yin aiki tukuru a kan saujin su raba kawunan suna yin wata domin su a cikin yin hakan nasarorinsu suke shi yasa da zara sun ga mun dunkule mun zama abu guda muna magana da murya ɗaya wannan abin yana bakanta musu rai wai izazil islam in sa ga musulunci yana ƙara bunƙasa musulunci yana ƙara ƙarfi musulunci yana ƙara yaɗuwa wannan abin baya musu daɗi wa izlalihim bihi in suka ga kuma yanda suke kaskanta saboda musulunci sai Allah ta'ala ce qul lahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutu bi ghaidikum kace mutu bi ghammikum wa huznikum da bakin cikin ku za ku mutu da bakin cikin ku za ku mutu ku mutu da bakin ciki domin abinda kuke sa ran gani ba za ku gani ba kullum taimakon Allah yana tare da addininsa yana tare da al'umman musulmi. Inna Allah muttali'ukum ala muttali'un ala ma tukhfi sudur Allah mabukin sarki mai tsinkayarwa ne mai gani ne game da abin da zukata suke koyewa wa sayujazi kullun ala ma taqaddama kuma ba da dadewa ba Allah ta'ala zai saka wa kowa bisa ga abin da ya gabatar min khairin aw sharrin na alkhairi ko na sharri annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda hadithin da imam al-bukhari ya fitar da shi yana cewa ma ba'atha Allahu min nabiyyin wala stakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bis su' وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa Allah bai taba aiko wani annabi ba ko wani kalifa cikin kalifofi wani shugaba cikin shugabanni Allah bai taba yin wannan shugaban ba illa lahu bi ne. face wannan annabi face wannan kalifa face wannan shugaban yana da abokanan shawara guda biyu yana da masu ba shi shawara iri biyu bitanatun akwai masu ba shi shawara na kwarai ta amurhu bil khair kullun suna umartarsa da alkhairi wa tahudduhu alai suna kwadaitar da shi akan alheri wa bitanatun ta'muruhu bisu a lokaci guda kuma akwai abokanan shawarar da suke umartarsa da mummunan aiki wata hudduhu alai kuma su dinga kwadaitar da shi akan wannan mummunan aikin duk shugaba yana da waɗannan ya danganta da irin ni'imar da Allah yawan shugaba in Allah yawan shugaba ni'ima sai ya sa waɗancan masu ba da shawara cikin kabinet ɗinsa na ƙwarai su suka fi tasiri maganganunsu suka fi tasiri a wajensa in suka ce yalla bai bai kamata a yi kaza ba saboda an yi kaza ƴan ƙasa za su sha wahala saboda dalilai kaza da dalilai kaza zai fahimta ko da wayancan sun zo sun ce ranka ya dade wannan abin an aiwatar da shi fa za a samu hanyoyin samuwar kuɗi kuɗi zai shigo sosai to sai mu ƙarana eh nan kuɗi zai samu amma mutane da yawa za su fada cikin bala'i za su ta ihu to sai ga in Allah ya so shugaba da alheri sai masu cikin kabinet ɗin nasa ma'ana duk wani shugaba cikin kabinet ɗin akwai masu bayi shawara ta kwarai akwai masu gaya masa gaskiya akwai waɗanda in ya ɗauko aikin alkhairi suna cicciɓa shi suna taya shi kuma da sun ga hankalinsa ya ɗan kauya manta za su ce ranka daɗe an manta ba a yi afurubin ɗin abu kaza ba a wuri kaza da aka ce za a yi kaza ranka daɗe har yanzu dai aikin yana ta jan kafa ya kamata a sake kirawo 'yan kwangilan nan ko a sake magana kullum kokari suke amanar da aka dora shugaba ya sauke ba ta aljihunsu suke ba ba ta kujerunsu da mukamansu suke ba kullum kokari suke shi wannan shugaban su taimake shi dan kada Allah ya danke shi a lahira nauyi da amanar da take kansa suke so ya sauke akwai kuma ƴan fasamu sharuwan kwai aikinsu kawai ya me za su samu da aka duk abin da shugaba ya ɗauko komai muninsa za su ce mai kyau kuma duk iwon da 'yan ƙasa za su yi da damuwa za su dinga gaya wa shugaba yana godiya a yan ce ma two term za ka yi za su ta gaya masa roman baki roman ƙarya roman baki na ƙarya su ta gaya masa to in shugaba Allah ya so shi da halaka sai ya sa a cikin kabinet ɗinsa wato kabal ɗin wayannan miyagun da suke hana ruwa gudu wanda ba sa son ƙasa ta zauna lafiya ba sa son ɗan ƙasa ya sarara ba sa son ƙasa ta ci gaba to ire-iren waɗannan su kuma sai su fiye wa shugaba tasiri sai ga an fa ɗaukan shawararsu sai shugaba ya zo ya gama shugabancinsa har ya sauka bai yi abin da ya kamata a ce ya yi ba na sauke nan bai taimaki addini ba bai taimaki al'umma ba wannan hadisin manzo Allah ce wal ma'sumu karka dauka shugabawa na banda shugabawa na wannan hadisin kowane shugaba haka annabi ya ce wal ma'sumu wanda aka tsare man asamahu Allah sai wanda Allah ya tsare ma'ana tsararre shine wanda Allah ya tsare shi ina fata an gane to wannan shine Allah madaukakin sarki yace in tamsaskum hasanatu daga cikin irin sufofin wayannan kafirai makiya addini makiya musulmi sai Allah ce daga cikin sufa su in tamsaskum hasanatun duk sa'an da wani kyakkyawan abu ya samu al'umman musulmi ta suƙuhum wannan abin yana bakanta musu ba sa jin daɗi in aka ce musulmi sun yi nasara musulunci ya ɗaukaka wannan abin baya musu daɗi shi yasa sai malai ke cewa wa min adawati haula yana daga cikin irin kiyayyar waɗannan gare ku annakum ayyuhal mu'minun in nazala bikum amrun hasan dissan da wani al'amari mai kyau ya saukar muku wani alheri ya dira a farfajiyar ku min nasrin na samun nasara wa ganimatin ko samun ganima zaharat alaihimul ka'abatu wal huzn to anan ne zaka ga bacin ransu da takaicin su ya ƙara bayyana wa in waqa'a bikum makruhun duk sanda wani abin ki ya fada muku min hazimatin na karye karya ku a gurin yaki aw naqasin fil amwal ko kuka samu hasarar dukiya ta hanyar gobara ko ta hanyar ambaliyar ruwa wal anfusu ko aka samu barkewar kwalara aka ce a kasashen musulmi ana ta mutuwa ko garuruwan musulmi ana ta mutuwa wa samarat ko amfanin gona a ce bai yi kyau ba bana ko ambaliyar ruwa ta tafiyar da amfanin mutane da yawa ko farin dango sun zo sun yi ta'adi a gonakin mutane to irin wannan abubuwan suka same ku fari hobi zalika za ka same su suna jin daɗi suna kuma yin farin ciki da haka sai Allah ta'ala yake rarrashin masu imani sai ce wa in tasbiru amma in kuka yi haƙuri alama asabakum bisa ga abin da ya same ku na rashin daɗi wanda har suke muku dariyar keta wa tattaqu sannan kuka ji tsoron Allah fima amarakum bihi cikin abin da ya umarce ku da shi kuka zama kuna yi wa nahakum anhu kuka zama masu kiyaye dokokin Allah cikin abin da ya hana ku kuna bari la yadurrukum kaiduhum shay'an ay la yadurrukum adha makrihim ay cutarwar makircin da suke kulla muku ba zai cutar da ku ba sai Allah ta'ala ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah madaukakin sarki mai kewayewa ne da sanin abin da suke aikatawa ai wallahu bi jami'i ma yaf'alu ha'ula'il kuffar Allah dangane da abinda waɗannan kafiran gaba ɗaya suke aikatawa minal fasadi na barna da ta'adi ga musulmi da musulunci muhitun Allah kewaye yake da sanin haka wa sayujazihim ala zalika kuma ba da dadewa ba Allah madaukakin sarki zai ainihin saka musu akan wannan mugun aiki da suka aikatawa musulunci da al'ummar musulmi wannan shine kusan wannan gaba ta farko zamu shiga wani episode din kuma zamu ji me ya faru a Badar insha Allah Allah madaukakin sarki ya ce وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما نعم وعلى الله فليتوكل يتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين نعم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ممتاز Allah madaukakin sarki ya ce, Wa idgadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim wa idgadauta min ahlik ka tuna lokacin da kai sammako daga wurin iyalanka tubawwi'ul mu'minina kana shirya wa mu'minai maƙa'ida lilkital wuraren tsayuwarsu a wajen yaƙi. Wallahu sami'un alim, hakika Allah maɗaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne. Izhammat ta'ifatani A tuna lokacin da ɓangarorin nan guda biyu, minkum daga cikinku an tafshala suka yi nufin su ja da baya. wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin su wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna mu'minai ga Allah kadai ne suke dogara walaqad nasarakum Allah bi badr lalle hakika Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum adilla a lokacin da kuna da rauni fattakullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tashkuruna dan ku zama masu godiya a gare shi iz taqulu lil mu'minina katina lokacin da kake cewa mu'minai alan yakfiyakum shin bai ishe ku bane an yumiddakum rabbukum a ce ubangijinku ya kare ku da agaji بثلاثة آلاف من الملائكة نملائكو دبوكو منزلين ودن دأكي سوكر دسودة سما بلا حكني إن تصبروا idan kun yi haƙuri wa tattaku kuka yi taƙawa wa ya tukun min faurihim sai suka afko muku min faurihim da gaggawarsu haza a daidai wannan lokaci yumdidu kuma rabbukum to ubangijinku zai kare ku da agaji bi khamsati alafin min almalaikati da mala'iku dubu biyar musawwimina waɗanda suke masu alama wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum Allah madaukakin sarki wa ma ja'alahu Allahu Allah bai sanya wannan ba illa bushra lakum sai dan ya zama bushara gare ku walitatma inna qulubukum bihi kuma dan zukatanku su ƙara natsuwa da shi wa man nasu illa min indillahi nasara ba daga wurin kowa take ba sai wurin Allah al-azizi mabuwayi al-hakimi kuma mai hikima to wannan aya malamai sun tattauna game da cewa tana magana ne akan waɗannan ayoyi suna magana ne akan badar ko kuma ana magana ne akan yakin uhud sai suka ce a wajen jumhur jumhur cikin malamai sun ce wannan ayoyin suna ba da bayani ne game da waƙa'atu uhudi duk da zaka dinga jin an ratso da maganar badar walaqad nasarakumullahu bi badari zaka ji an ambaci badar amma kamar yadda ibn al-qayyim ya kokarin hada tsakanin waɗannan bayanai a cikin littafinsa na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da haka wannan aya ko ayoyin jumhur na malamai sun ce ana maganar shin abin ya faru ne a yakin uhud domin sun ce yakin uhudu an yi shi ne ranar asabar cikin watan shawwal a shekara ta uku daga hijira sababin faruwar wannan yaƙi mushirikai lokacin da aka kashe musu waɗanda aka kashe cikin manya-manyan ƙuraishawa a ranar badar sannan ayarinsu na 'yan kasuwa ya samu kubuta tare da abi sufiyan a ƙarƙashin jagorancin abi sufiyan to ‘ya'yan waɗanda aka karkashe irinsu Abu Ja'al da ire-irensa, waɗanda aka kashe a Badar, to ‘ya'yansu da kuma ragowar shugabanni da suka rage, to sai suke dako, wato, na sake yaƙar annabi sallallahu Alaihi wasallam. har ma abu sufiyani yake cewa arsudu hadhihi al-amwal liqitali muhammadin ce wannan dukiyar na ajiye ta ne zan zan zan tare ta ba za mu kashe ta ba za mu amfani da ita ne wajen yakar muhammad dan haka fa anfaquha fi zalik fa jama'u al-jumu'a wal ahabish sun yi amfani da kuɗi wajen gayyato wasu sun tara wato sojoji masu tarin yawa har daga habashawa an sun samu sojoji da haka suka fuskanto an ce cikin mayaka kimanin dubu uku suka taho har sai da suka zo dab da dutsen uhud suna tinkarar garin madina sai suka yada zango a nan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama an ce ya yi sallar juma'a ya gama sallar juma'a kuma sai ya yi salla ga wani mutum da ake wato ɗan ƙabilar banin najjar da ake kiransa malik ibn am to a nan ne manzan allah sallahu alaihi wasallama ya shawarci mutane shin ya fita zuwa ga wa'incan mutanen da aka ce sun zo sun yi sansani sun yi bez a wajen dutsen uhud am yamkuthu bil madina ko ya zamansa a garin madina فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول shi sai ya bada shawara ya ce ya maikin Allah mai zaman mu a Madina karka fita kai zaman ka fa in aqamu aqamu bi sharri mahbis wa in dakhaluha qatalahum ar-rijal fi wujuhihim wa ramahum an-nisa'u was-sibyan bil hijarati min fawqihim wa in raja'u raja'u khaibin وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث لأمة فلبث لمأته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استنكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تكرهناك لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن شئت أن تمكث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبث لم أته أن يرجع حتى يحكم الله له دعك عبد الله بن أبي يتي أزونا يتي إن سرع أتن توزاس زمتك مفي شر سريوا in suka shigo ko suka yi gangancin shigowa to samari ko sojojin musulunci mazaje za su tinkare su su yaƙe su sannan mata da ƙananan yara su dinga jifansu ta samansu in suka ja da baya suka arce sun ji kunya wasu daga cikin sahabbai musamman waɗanda ba a samu ba su halarci yaƙin badar ba su kam sai suka ba wa annabi shawari ko suka ba shi shawarar a fita a fita a samu mutanen can da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya saka silken yaki ya saka silken yaki yana fitowa sai ga wasu daga cikin sahabban da suka ce a fita sai suka dan yi nadamar ba da shawarar a fita wa qalu suka ce la'alla nastakrahna rasulullahi suka ce muna ganin fa kaman mun takurawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai soye mai zaman mu kawai in su suka zo suka faɗo mana da yake mu kare kawunan to gashi kuma mun ba da shawara a fita faqalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah in shi ita an tamkusa ya ma'aikin Allah in kaga dama kake ga ka zaɓi a zauna dinnan a garin Madina kar a fita kawai a zauna to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai dacewa ba halin annabi bane cikin annabawa bayan ya sa kayan fada kuma a ce ya koma ai yanzu tun da muka fito sai kuma abin da Allah ya hukunta tsakaninmu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita fi alfin min ashabihi cikin mutum dubu cikin sahabbansa kaga can an tinsu sun taho su su dubu uku nan kuma ga mutum dubu kissan nan tana da tsawo za ta shiga cikin wannan darasin lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a nan goban Allah madaukakin sarki ya kai mu kasan dan adam da san jin labari kaga duk an kasa kunne ana san aji insha Allah za mu ji me ya faru insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya ji kan magabatan mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu amma Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna madaukakiya muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ya kare mu da lafiya duk masu yi mana wasici na addu'a Allah ka san bukatar su Allah ka biya musu kuma Allah ka biya mana Allah madaukakin sarki alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ya sada mu da shi dukkan wato bayi da ake yantawa a wannan wata Allah ya sa muna ciki Allah madaukakin sarki cikin waɗanda za su dace da lailatul qadr a wannan shekara Allah ya sa muna ciki Allah muna roƙonka ka biya bukatun mu na alkhairi Allah wannan ƙasa ta buka ka bata wato ka bata wato wato shugabanni nagari Allah madaukakin sarki ka bata shugabanni nagari Allah madaukakin sarki inda ake fama da tashi-tashin hankula da kashe-kashe da wannan sace-sacen mutane ɗin Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka masu kamala Allah ka kai musu ɗauki Allah ka kai musu ɗauki Allah ka kawo musu aminci da zaman lafiya waɗanda duk suke haddasa waɗannan abubuwa a wannan ƙasa ta mu in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiryuwa bane Allah kai mana maganin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah